نحمده ونس- ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما أما بعد عباد الله إن الأمن في البلد من أعظم نعم الله على الإنسان ومن عظمة نعمة الأمن أن سألها الأنبياء والمرسلون في بلدانهم وطلبها عباد الله عباد الله الصالحون فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام سأل الله الأمن لمكة فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وهكذا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعا للمدينة بالبركة والحفظ والحماية من الفتن والحماية من الفتن والآفات ومن دعائه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة وثبت في البخاري ومسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها بمدها ووصاعها مثل ما دعا إبراهيم بمكة وقال أيضا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في ساعها ومدها فكما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة عليه السلام لمكة بالأمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة دعا بالمدينة بالبركة والحماية وصرف الشرور والفتن عنها وهذا من معاني طلب الامن والاستقرار لها عباد الله فهؤلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام علموا وفهموا ان الامن مسؤوليه عليهم فبادروا بسؤال الله تبارك وتعالى لذلك فمسؤوليه الامن والاستقرار اولا على الحكام والرعايه فعليهم ان يعلموا انهم مسؤولون امام الله تبارك وتعالى عباد الله ان مسؤوليه الراعي الاساسيه هي حمايه هي حمايه الارواح وضمان الامن والاستقرار وهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان إذا أرسل عماله يقول ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم عباد الله إن حماية الأرواح ليست مسؤولية قاصرة على الحكام بل هي مسؤولية الجميع لأن الجميع مسؤول أمام الله تبارك وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمسلم العاقد الراشد لا يتعدى على قتل أخيه المسلم أو لا يتعدى على قتل أحد بغير حق تحذيرا من قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار أخرجه الترمذي وحديث البراء بن عازب الذي أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وذلك لعظمة حرمة دم المسلم ومكانته عند الله تبارك وتعالى عباد الله فالأمن نعمة من الله على عباده وضرورة للمجتمع إذ به تتحقق راحة الناس ويؤم الخير الجميع فالواجب علينا التعاون ثم التعاون ثم التعاون من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار إذا حصل أي مظهر يخل بالأمن في إبلاغ الجهات الأمنية من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عباد الله إن من أهم أسباب حصول الأمن المحافظة على الكليات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ita wannan rayuwa ta duniya tafiya take za ta ƙare za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bayin Allah mu sani zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ga mutane yana daga cikin girman ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suna roƙa wa garuruwansu zaman lafiya, suna roƙa wa ƙasashensu zaman lafiya, suna roƙa wa gidajensu zaman lafiya. Shi yasa idan muka kalli annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam, tun da ya kai matarsa garin Makka ya ajiye ta, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, zaman lafiya a wannan garin inda ya ajiye matarsa da ɗansa ya ce rabe ta alhaza baladin amina ya ce ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama gari ne na aminci gari ne na zaman lafiya gari ne na jin daɗi da walwala sannan warzuku ahlahu min ath-thamarat yace ya Allah ka azurta mutanen wannan gari da ainihin wato amfani da kayan marmar da kayayyakin marmari da kayan noma da kayan amfani za mu ga annabi Ibrahim ya roƙa wa garin Makka abubuwa biyu, abu na farko ya roƙa musu zaman lafiya, abu na biyu ya roƙa musu abinci wanda za su ci su ci gaba da rayuwa. Wani yana nuna mana, lalle zaman lafiya wani abu ne na ginshiƙin rayuwa, idan akwai shi al'umma za ta ci gaba, idan babu shi al'umma za ta taɓarɓare kowace irin al'umma ce. kuma abin zai shafi da masu tada hankali da waɗanda ake tayarwa hankalin ba wanda zai samu sukuni da jin daɗi da walwala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga makka zuwa madina da ya zama madina shine mazauni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makomarsa shine masaukinsa manzon Allah bai gushe ba sai da ya roƙa wa garin Madina zaman lafiya da kwanciyar hankali kai ba ma zaman lafiya ba sai da manzon Allah ya roƙa wa Madina arziki sai da manzon Allah ya roƙa wa Madina abinci sai da manzon Allah ya roƙa wa Madina albarkar abin awon abinci sai da manzon Allah ya roƙa wa Madina albarkar kwanan awo da dan mu da nabi na awon da ake auna kayan abinci da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'al al-Madina ya Allah ka sanya wannan gari na Madina da'ifai ma ja'alta bi Makka min albaraka ya Allah wannan gari na Madina ka ribanya albarka sama da wanda ka ba garin Makka mana Allah ka sanya albarka a garin Madina ribanya albarkar da ka sanya a garin Makka tare da cewa a Makka aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ya dawo Madina da zama da iyalansa a nan ne gidan shi yake a nan ne iyalansa suke a nan ne yake ci gaba da gudanar da al'amuransa na da'awa na rayuwa na yau da gobe shi yasa sai ya roƙa wa garin Madina albarka kuma ya roƙa mata linkin albarkar garin Makka yace ya Allah ka sanya albarka a garin Madina ribanyan albarkar da ka sanya ta a garin Makka sannan hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce ya ubangiji kamar yadda annabi Ibrahim ya sanya makka ta zama harami, ta zama haramun a zubar da jini a cikinta, ta zama gari ne mai alfarma, kuma ya yi mata addu'a ya ce, “Ya Allah, ni ma na sanya Madina ta zama harami, ta zama gari ne mai alfarma, kuma kamar yadda annabi Ibrahim shi ma ya yi mata addu'a, ya Allah, ni ma ina garin Madina addu'a. Ya ce, “Ya Allah, ina ina yi wa mudannabin da mutanen Madina suke awo da shi ya Allah ina yi masa addu'a ka sanya albarka a ciki yace ya Allah ka ribanya albarka a garin Madina fiye da albarkar da ka sanya ta a garin Makka yace ya Allah hatta mudannabi hatta kwanan awo ko kwanan gwaji wanda suke awo da shi Allah ka sanya albarka a ciki to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai roƙa albarka ga ɗan mudannabin garin Madina, ko ga kwanan awo ko kwanan gwaji na garin Madina, to yaya kuma abincin garin Madina ɗin. Maza Allah di ya yi haka ne, saboda nema wa garin Madina albarka, saboda nema wa garin Madina zaman lafiya, saboda anan yake zaune, anan yake rayuwa, anan yake ci gaba da gudanar da al'amuransa. Sannan maza Allah ya ci gaba da cewa, Allahumma habib ilainal Madina, ya Allah ka sanya mana san Madina. ka hubbina makka kamar yadda muke son makka au ashad ko kuma Allah ka sanya mana son madina fiye da yadda muke son garin madina yace wa sahiha Allah ka ba wa mutanen madina lafiya Allah ka ba wa madina lafiya ka yayi duk wata cuta da take damun mutanen madina yace wa barik lana fi sa'iha wa muddiha yace Allah kai albarka a cikin kwanan da muke auna abinci na madina ya ce kuma Allah ka yi albarka a cikin ɗanmu da nabin da muke awo da shi a ainihin wato garin Madina. Idan muka kalli waɗannan addu'o'i da manzan Allah salasala yau Madina, na farko manzan Allah ya wa Madina addu'ar zaman lafiya. Na biyu manzan Allah ya yi wa Madina addu'ar albarka ta abinci. Na uku manzan Allah ya yi wa Madina addu'ar albarka abin da suke auna abinci da shi. sannan manzon Allah ya roƙi Allah ya sanya musu son Madina malamai suka ce wannan hadithin yana nuna mana ashe san ƙasa wajibi ne ashe san garin ku wajibi ne a waye gari kana son mahaifarka ko kana son garinku ko kana son jiharka ko kana son ƙasarku wannan abu wajibi ne domin ga manzon Allah yana roƙon Allah ya sanya masa son garin Madina saboda me yake son garin Madina a nan yake a zaune da iyalansa ashe ka so inda kake zaune kai da iyalanka wannan abu ne mai kyau a musulunci to idan har kana son garinku ko jihar ko ƙasarka kuma so na gaskiya yaushe za ka yi tunanin tada hankali a cikinta yaushe za ka yi tunanin tada fitina a cikinta yaushe za ka yi tunanin tada hargitsi a cikinta yaushe za ka yi tunanin yin ta'addanci a cikinta yaushe za ka yi tunanin kashe wasu a ciki in dai har kai musulmi ne mumini ne za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muga annabi Ibrahim ya roƙa wa Makka zaman lafiya da kwanciyar hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa wa Madina albarka ya roƙa wa Madina tsari daga dukkanin sharri da tashin hankali da cututtuka da fitintunu ya roƙi Allah ya tsara Madina daga waɗannan abubuwa wannan yana nuna mana ashe wajibi ne mu so wannan ƙasa ta mu ashe wajibi ne mu so wannan jaha ta mu ashe wajibi ne mu so garuruwan mu kuma mu roki Allah ya sanya mana san su sannan mu roki Allah ya tsare mana su mu roki Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin su mu roki Allah ya azurta mu mu roki Allah ya sanya mana albarka a cikin su sannan bai kamata mu fara tunanin ta da hankali a ciki ba bai kamata kana musulmi mai hankali ka yi tunanin tada hankali ko fitina a garinku ko a jiharku ko a ƙasarku wannan ba daidai ba ne kana musulmi mai hankali bai kamata ka fara tunanin ta'addanci a garinku ba ko a jiharka ko a ƙasarku ko ka fara tunanin kashe wani ba tare da haƙƙi ba a garinku ko a jiharku ko a ƙasarku wannan ba daidai ba ne haramun ne malamai suke cewa ba ma ta'addanci ba kai ka zo kana zagin ƙasa ma wannan haramun ne bai dace ba ka ji musulmi ya buɗe baki yana tsine wa Najeriya, ko yana tsine wa jiharsa, ko yana tsine wa garinsu, kawai saboda wani abu da aka samu wasu sun yi laifi sai rinka tsine wa ƙasashe, wannan ba wannan ba tarbiyya ba ce ta musulunci, wannan ba daidai ba ne. Domin wannan abin da kake faɗa, tsinuwar da kake kana jin wata bala'i, kuma baka san yadda bakinka yake ba. Maybe Allah ya karɓi wannan tsinuwar da kake yi, sai ka ga abubuwa suna lalacewa ba sa gyaruwa. Amma duk yadda abu ya kai ga lalacewa, ka yi addu'a Allah ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya, Allah ya ba wa jihar mu zaman lafiya, Allah ya ba wa garuruwan mu zaman lafiya, to wannan kana roƙon Allah baka san matsayin da kake a wajen Allah ba, a dalilin addu'arka ko addu'ata ko addu'ar shi ko addu'ar su sai kaga Allah ya karɓa mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa domin babu abin da zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tsinewa ƙasa, zagin ƙasa, ɓata ƙasa, tunanin ta'addanci a kan ƙasa ko kawo fitina ko tashin hankali ko kisan kai ko yaƙe-yaƙe wannan a musulunci ba daidai ba wannan haramun mun ga da yadda annabawan Allah nan guda biyu su ne jagorori su ne shugabanni yadda suke roƙa wa Allah garuruwansu ko kuma inda suke zaune albarka da lafiya da walwala da jin daɗi da ainihin wato samun arziki waɗannan annabawa sun fahimta sun san cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu yunƙurin samar da zaman lafiya a inda suke jagoranci ko suke shugabanci. Shi yasa suka nemi taimakon Allah, suka roƙi Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ba da zaman lafiya a inda suke zama kuma suke shugabanci. Da wannan ne malamai suke cewa, ashe wajibi ne ga dukkanin wani shugaba. wanda Allah maɗaukakin sarki ba shugabanci, ya san cewa haƙƙi ne a kansa ya yi tunanin hanyoyin da zai bi domin samar da zaman lafiya inda yake wa shugabanci. Domin in bai haka ba, Allah zai citse shi ran tashi alƙiyama ya tambaye shi. Kuma babban matakin da ya kamata ya fara kafin komai shi ne mai da al'amarin shi ga Allah. Ya san cewa ba wanda zai iya in ba Allah ba. Ya san cewa dabara da wayo ba zai yi ba sai an koma ga Allah. to ya fara komawa ga Allah, ya roƙi Allah, ya kyautata alaƙarsa da Allah, cewa Allah ya ba da zaman lafiya a inda yake wa shugabanci. Daga baya kuma sai fara tunani wani mataki zai fara ɗauka na dabara, na wayo, na ƙarfi, na yaƙi, na makamai, na kaza, na kaza, na kaza, to sai Allah ya taimake shi. amma kar ya fara gabatar da wayan shi da dabararsa akan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala domin duk dabararka da wayanka idan Allah bai shigo wannan dabara za ta zama shirme amma in ka koma ga Allah ka dogara ga Allah ka gyara ka da Allah sai ka tsara duk abin da zaka tsara sai ka roki Allah ya taimake ka akan wannan tsarin naka to da izinin Allah za a samu nasara ce yasa mu sani babban haƙi wanda yake akan shugabanni tushensa shine kulawa da rayukan al'umma wajibi ne duk wani shugaba ya ji tsoron Allah ya san cewa waɗannan rayuka da ake zubarwa a wannan ƙasa Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama domin shine shugaba shine masoro dole ne ya tashi yayi kokari ya ga cewa wani mataki zai dauka dan a kawo ƙarshen zubar da jini da ake a cikin wannan ƙasa ga al'umma wanda basu ji ba basu gani ba ya dauki mataki yadda zai magance irin waɗannan abubuwan Allah zai taimake shi shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi shine khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zama shugaban ƙasa ko shugaban duniya shugaban musulmin duniya gaba ɗaya Umar dan Khattab ya nada gwamnoni a jihohi da dama duk gwamnan da ya nada shi zai tura shi jaha yakan yi wani rubutu ya bashi abin da yake faɗa a cikin rubutun yana cewa ala inni wallahi ma arsala ummali ilaikum yana cewa idan ka je wannan rubutun da zan yi maka ka karanta wa mutanen da na tura ka gare su ko ka karanta wa jihar da na tura ka gare su karanta musu a cikin jawabinka na farko a matsayinka na shugaba ka karanta wannan abin da yake a cikin rubutun ka gaya musu cewa ni in ji shugaban ƙasa kenan sayyidina Umar yace ma amma yace ma ma yace ma ma arsaltu ummali ilaikum ko kuma ursila ummali ilaikum wallahi ban aika waɗannan gwamnoni nawa zuwa gare ku ba, ko kuma wallahi ba aika muku waɗannan shugabanni naku zuwa gare ku ba, li yadribu absharakum ba ma aika su don su dinga dukanku suna karkashe ku suna zalunta ku suna cutar da ku ba ba don haka muka naɗa su su zama shugabanni ko gwamnoni ko jagorori ba yace wala li ya'khudhu amwalakum yace kuma ba ma aika su gare ku ba don su kwace muku dukiyoyinku, don su zalunce ku, don su danne muku haƙƙinku, don su ainihin wato ci mutuncinku ya ce ba don haka muka aike su zama su ne jagorori a gare ku ba. Ya ce abin da ya sa muka aike ku don su zama jagorori, don su tsare muku rayukanku kuma su kyautata muku zamantakewa. Wannan shi ne abin da ake bukata ga kowane shugaba kyautatawa al'umma. ta hanyar mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa, wanda ya yi zalunci a ƙwato abin da ya zalunta a ba wanda aka zalunta, ka yi sulhu tsakanin mutane sannan kuma ka kula ka kiyaye rayukan waɗanda kake wa shugabanci. Kana shugaba, ka bari ana kashe-kashe, ana zubar da jini, ana zubar da rayuka, ana zubar da jinanan mutane, ka sani ranar tashin alkiyama Allah zai tsaye da kai tambaye ka idan ka yi sakaci akan wannan abin da ka aikata. Guda ka wajibi ne ga shugabanni su sake komawa ga Allah su gyara alaƙa su da Allah a wannan ƙasa sannan su sake tunani da bin hanyoyin da za su kawo ɗauki ga wannan al'umma don a samu sassauci a wannan yanayi da muke ciki Allah ya kawo mana sassauci gaba ɗaya. Ya bayan Allah mu sani tsare rayuka da kiyaye rayukan bayi bai taƙaito a kan shugabanni kaɗai ba, wannan nauyi ne akan kowa. Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kan kowa ya kula da haƙƙin kowa, kowa ya kula da ran kowa, karka yi ta'addanci a kan rayuwar wani, karka yi ta'addanci a kan dukiyar wani, karka yi ta'addanci a kan mutuncin wani, domin haramun ne, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzalar sallallahu alaihi wasallam, manzalar ce shi musulmi tsakaninsa da musulmi ɗan uwansa haramun ne ya taɓa jininsa. haramun ne ya taɓa dukiyarsa, haramun ne ya taɓa mutuncinsa. Waɗannan abubuwa guda uku, haramun ne ka yi ta'addanci a kan musulmi ɗan uwanka a duk yadda wannan musulmin yake. Ko dai ka taɓa mutuncinsa, ko ka taɓa rayuwarsa, ko ka taɓa dukiyarsa wannan haramun ne. Wajibi ne ka tsare masa rayuwarsa, ka tsare masa dukiyarsa, sannan ka tsare masa mutuncinsa. idan ka taɓa masa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ka sani ranar tashin alƙiyama Allah ba zai kyale ka ba shi yasa kulawa da rayuka tsara rayukan al'umma wannan nauyi ne akan kowa ya kula da wannan domin kowa Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama maza Allah ya ce kullukum ra'in dukkaninku masu kulawa ne masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kuma dukkaninku za ababan tambaya ne a gaban Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama ko kuma dukkaninku ababan tambaya ne game da wannan kulawa da aka dora muku game da ainihin wato wannan yanayi da kuka samu kanku a ciki shi yasa ya bayan Allah musulmi mai hankali wanda ya san abin da yake yi ba za ka same shi yana ta'addanci akan musulmi dan uwansa ba ya dauki makami ya kashe musulmi dan uwansa ko ya razanar da musulmi dan uwansa ko ya cutar da musulmi dan uwansa mai hankali ba zai wanda ba musulmi ba zai wannan ba domin duk duk wanda ya wannan abin da gangan ya koma ga Allah ga makomarsa inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini musulmi da gangan haka kawai bai ci ba bai sha ba bai taba maka ba ka kashe shi ka dauki makami ka kashe shi ko ka harbe shi ko kai sanadiyar rayuwarsa Allah ya ce fa jazaohu jahannam sakamakon wanda yayi wannan shine wutar jahannama ranar tashin alkiyama khalidan fiha kuma zai dawwama a wutar jahannama har abada wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi wala anahu Allah ya tsine masa albarka wa ajjalahu azaban azima Allah ya tanadan masa da wata azaba mai girma wadda Allah kadai san irin ta wannan akan wanda ya kashe musulmi guda daya ta kowace hanya da kisa in dai ba da kuskure bane in dai da ganganci ne na farko kana mutuwa kai dan wuta ne na biyu Allah ya tsine maka albarka na uku Allah ya fishi da kai, na hudu za ka dawwama a cikin wannan azaba ɗin, na biyar kuma Allah zai rika kawo maka wata azaba mafi girma daga wannan hali da kake ciki a na wutar jahannama. Amma abin takaici sai ka ga musulmi saboda abin duniya, saboda wani kuɗi wanda ba zai iya biya masa bukatarsa ba, saboda wani kuɗi wanda layi su wa layi guri mai ju ba zai iya wadatar da shi a rayuwarsa ta duniya ba, kuɗin da bai kai ya kawo ba, sai ga ya kashe musulmi ɗan uwansa. ya harba musulmi ɗan uwansa, ya yanka musulmi ɗan uwansa kawai saboda wata bukata ta duniya. Wanda a lokacin inda za a bashi da wannan kuɗin da ya karɓa, saboda wannan musulmin da ya kama, a ƙyale shi a yafe masa ya ci gaba da rayuwa gaba ɗaya da kyar wannan kuɗin za su yi masa shekara biyar yana rayuwa da su. Wani ma da ka za su yi masa shekara ɗaya sun ƙare kenan. To me za ka ce in ka koma ga Allah a matsayin kana ɗauke da haƙƙin wannan wanda ka kashe me za ka faɗa Allah ranar tashin alƙiyama kuma kai kana jin za ka rayu kai ma dole sai ka mutu yadda ya mutu maybe kai ma ajalin ka bai da yawa amma za ka ɗauki makami ka kashe ɗan uwanka musulmi kawai saboda me saboda kawai wani abin duniya da kake da buƙata wanda bai taka kara ya karya ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah yake cewa wallahi na rantse da Allah da dukkanin mutanen sammai gaba ɗaya halittun sammai su haɗu da dukkanin mutanen ƙasa gaba ɗaya a haɗu su kashe mutum ɗaya manzo Allah ce da halittun sama gaba ɗaya da halittun ƙasa idan aka ce halittun ƙasa ya haɗa da mutane da aljanu da dabbobi da ƙwarika da tsuntsaye da kowace irin halitta in aka ce halittun sama ya hada da mala'ikun da suke a sama da halittun da ba ma gani waɗanda suke a sama da za su haɗu gaba ɗayansu in ji manzan Allah sallam su kashe mutum ɗaya mutum ɗaya tak musulmi Allah maɗaukakin sarki ce la'akabbahumullahu finna maza Allah ce wallahi in ji Allah da sai na saka su a wutar jahannama gaba ɗayansu gaba ɗayansu saboda me saboda ran musulmi guda ɗaya a cikin halittun ƙasa ɗin nan akwai annabawa da manzanni a cikin halittun sama akwai mala'iku amma ko da da su ɗin gaba ɗaya za su haɗu su zubar da jinin musulmi ɗaya manzo Allah ya ce Allah ba ruwansa Allah ya ce wallahi gaba ɗaya zai saka su a cikin wutar jahannama wannan musulmi ɗaya ke to ina ga wanda za a tambaye shi a ce mutum nawa ka kashe daga ya buɗe baki yana cewa wai ban san adadin waɗanda na kashe ba ban san kuma a matsayin shi na wai musulmi ne shi wai bai san adadin waɗanda ya kashe ba me suka yi maka babu komai haka kawai saboda ya karɓo wani abin duniya ya ta kashe mutane baya tunanin ina ƴaƴansu ina iyayensu ina danginsu ba abin da ya shafe shi shi dai abin da yake bukata a bashi wani abu na duniya kuma yayi tunanin wannan zai gaba da duniya lafiya ai ko an bar shi a haka Allah ba zai bar shi ya zauna lafiya ba kuma in ya koma ga Allah sakamakon sa dan wuta ne kuma zai dawoma a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye wani hadisi wanda Imam An-Nasa'i ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tashin duniya gaba daya duniya ta ruguje ta lalace ta tashi gaba daya ya fi sauki a wajen Allah fiye da kashe musulmi daya ma'ana duniya ta lalace gaba dayanta ya fi sauki a wajen Allah a ce an kashe musulmi guda daya ba tare da haƙƙi ba saboda girma da daraja da kima da alfarma da dan adam yake da shi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yana kishin dan adam Allah yana kishin musulmi Allah ce gwara duniyar ta tarwatse da azubar da jinin musulmi guda daya amma abin takeici yanzu kisa ya zama ruwan dare yanzu zubar da jini wani abu ne mai sauki ba yanda za a yanzu kai awa uku in dai kana bibiyar social media ko radio ko labarai baka ji an kashe wani ba kuma a garin da ka sani maybe a inda kake maybe a hanyar da kake bi awa uku ba za ka yi ba sai ka ji an zubar da jinin wannan an kashe wannan an kashe wannan kuma ba tare da wani haƙƙi ba haka kawai saboda zalunci da danna haƙƙi haka yana da kyau mu ji tsoron Allah subhanahu wataala masu irin wannan aika aika su sani duniya ce su ma za su bata kuma za su koma ga Allah subhanahu wataala kuma wannan abin da suke karba wallahi ba zai wadatar da su a wajen Allah komai ba ba zai musu maganin komai ba yau da gobe ce za su karba zai ƙare waye yake sa zaman lafiya waye yake sa nutsuwa waye yake sa walwala waye yake sa jin daɗi shine Allah subhanahu wataala idan Allah ya ga dama ko idan Allah ya so duk abin da ka mallaka sai Allah ya zare ma kwanciyar hankali da zaman lafiya gashi kafi kowa mallaka dukiya amma sai Allah ya hana ka zaman lafiya sai Allah ya hana ka kwanciyar hankali sai a waye gari kana da abin duniya kana da kuɗi kana da gidaje kana da kadarori kana da mata amma Allah ya hana ka zaman lafiya da kwanciyar hankali shi kuma wannan wani abu ne wanda duk kuɗinka baka isa ka saya ba wanda yake bayarwa shine Allah kyauta ce ta Allah to sai ka gama tara abin da zaka tara sai ka gama kashe wanda zaka kashe sai Allah ya cire maka zaman lafiya da kwanciyar hankali sai ka ji gwara ka duniyar ma ta ishe ka kuma ka koma ga Allah ka je ka dawoma a cikin wutar jahannama shi yasa wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu sani zaman lafiya wata ni'ima ce ga bayinsa kuma al'umma tana da bukatarta wallahi ba yanda za al'umma ta ci gaba matukar ba ta zaman lafiya ba yanda za al'umma ta ci gaba matukar tana cikin yunwa ba ta da abin da za ta ci wannan al'umma ba za ta ci gaba ba shi yasa Allah subhanahu wataala idan yana so ya halakar da al'umma sai Allah ya saka mata abubuwa biyu da waɗannan Allah yake mai da al'umma baya abu na farko sai Allah ya jefa mata yunwa abu na biyu sai Allah ya jefa mata rashin zaman lafiya shikenan al'umma ta koma baya al'ummomi waɗanda suka gabace mu da dalma da suka kafirce suka kangare sai Allah ya saka musu waɗannan abubuwa guda Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan Allah ya ce wani katafaran birni ne suna cikin zaman lafiya da walwala da jin daɗi sai suka kafircewa Allah so kangare Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal ju' sai Allah ya je ɗanɗana musu yunwa wal khawf Allah ya ɗanɗana musu rashin rashin kwanciyar hankali rashin zaman lafiya me yasa Allah ya ce bima kanu yasna'un sakamakon abin da suke shi wajibi ne mu sani cewa dole ne mu taimaka wa junanmu a wannan yanayi da muke ciki domin samar da zaman lafiya a wannan ƙasa mu za mu taimaka wa junanmu ta wace hanya za mu taimaka wa junanmu shine ta hanyar abubuwa guda uku abu na farko mu koma ga Allah kowa ya gyara alaƙa shi da Allah. Me bi wani abu ne muke wa Allah, Allah yake jarraba mu. Allah yana cewa haƙiƙa muna aikawa da manzanni. Idan muka aika da manzanni fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra. Sai mu kama wata al'umma da bala'i, da masifa, da cututtuka, da yunwa, da tsanani. Allah ce la'allahum yatadarra'un. Mun yi haka ne ko za su gane, ko za su tuna su dawo, su tuba, su daina abin da suke su kankantar da kansu sai mu yaye musu to mataki na farko shine kowa ya gyara alaƙar shi da Allah kuma dinnan mun sani idan alaƙar mu da Allah tana da kyau mun sani in ba ta da kyau mun sani mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙar mu da Allah mu tuba ga Allah maybe Allah sai sai tausaya mana mataki na biyu shine taimakawa junanmu wajen sanar da irin waɗannan ɓata gari da 'yan ta'adda dole ne sai mun yi irin wannan abin duk wanda ka gani baka gamsu da shi baka yadda da shi ba akwai jami'an tsaro ka sanar da su ga abin da ake ciki wannan zai taimaka a magance irin waɗannan al'amura mataki na uku sai mun tashi da addu'a mu dage da addu'o'i mu ci gaba da roƙon Allah tsakaninmu da Allah akan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala mataki na hudu kuma yana kan shugabanni wajibi ne su yi amfani da damar da Allah ya ba su da ƙarfin da Allah ya ba su su take duk wani azzalimi su kashe duk wani mai kashe mutane wannan zai taimaka a samu sauki a cikin waɗannan al'amura kuma su ji tsoron Allah su yi da gaske kar a mai da abin ya zama siyasa ko bangaranci ko kabilanci idan suka yi haka Allah zai tambaye su ranar tashin alkiyama kuma Allah zai jarrabe su akan mulkin su tun kafin su ba wannan duniya din to Allah idan muka ɗauki waɗannan matakai Allah maɗaukin sarki zai taimaka mana sannan mu taimaka wa junanmu kamar yadda Allah yake cewa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaka wa junanku wajen ayyukan alkhairi wajen abubuwa masu kyau wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku taimaka wa junanku wajen sako da barna da ta'addanci duk wanda kaga yana ba daidai ba ka ga masa gaskiya in kana da iko ka hana shi ka hana shi mu tarbiyyanci ƴaƴanmu masu tasowa akan addini da tsoron Allah da karatu da sana'a dan kar su zama ci ma zaune su lalace wannan zai ci kyau sannan yana daga cikin abin da zai sa mu samu zaman lafiya mu kiyaye wa kanmu waɗannan abubuwa guda biyar mu kiyaye addinin mu mu tsaya mu bauta wa Allah yanda Allah ya ce ayi mu kiyaye rayukanmu kar ka yadda kai wani ta'addanci kan ne ne maka ta'addanci kar ka yi min kan ne maka kowa ya ci gaba da rayuwa cikin zaman lafiya sannan mu kiyaye hankulanmu matasa samari a daina shaye-shaye a daina shan kwaya domin idan ka sha kwaya hankalinka ya bugu ba irin ta'addancin da ba za ka rinka yi ba kokarin kiyaye hankula wannan zai taimaka abu na hudu shine mu kiyaye mutuncin kar mu yadda mu dinga bata mutuncin junanmu masu neman ƴaƴan mutane da fasikanci masu neman yara maza da fasikanci a ji tsoron Allah a kiyaye a daina abu na biyar mu kiyaye dukiyoyinmu kar ka ɗauki dukiyar wani kar a ɗauki taka kar ka saci na wani kar a saci naka kar ka danna haƙƙin wani kar a danne maka haƙƙi kar ka yi ta'addanci akan dukiyar wani kar ka kar a yi ta'addanci akan dukiyarka kowa ya ji tsoron Allah ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi sai kaga Allah ya sa masa albarka a cikin wannan abin da Allah ya bashi Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كغفر تامنا كراكرم يا الله كسامو cika da imani Allah wannan ƙasa ta mu mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuranmu ya Allah ka dafa mana ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu shugabanninmu Allah ka taimake su ka kama hannayensu ka dora su akan abin da yake shine daidai Allah waɗannan zaɓuɓɓuka da suka matso Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai waɗanda za su zama alkhairi a gare mu da alkhairi ga al'ummar musulmi gaba ɗaya marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka tsare mana imaninmu ya Allah ka tsare mana rayuwarmu ya Allah ka tsare mana al'ummarmu ya Allah ka tsare mana zuriyarmu ya Allah wannan ta'addanci da ake a wannan ƙasa ya Allah ka kawo mana ƙarshen sa johin da ake wannan ta'addanci ya Allah ka kawo ƙarshen wannan ta'addanci Allah ka ba zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah mutanen da aka daddauke Allah ka amintar da su kuma Allah ka kubutar da su cikin aminci Allah ka kubutar da su cikin aminci mu kuma Allah ka tsare mana rayuwarmu Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi